mahalicin sammai da ƙasai mai kowa da komai wanda ya umarni da a roƙe shi kuma ya yi alkawari ya ce zai amsa mu a yau ɗungurungun ɗinta karaf kacaf ɗinta duka tana magana ne akan muhimmancin addu'a da riko da addu'a da roƙon Allah a rayuwar mutum musulmi ta yanda bai kamata ba bai dace ba musulmi ya yi sakaci da yin addu'a a rayuwarsa wallahi za ka yi asara wallahi za ka yi da na sani idan baka addu'a baka roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ina shaidawa babu abin bauta da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai tabaraka wa ta'ala shine mai yayi bakin ciki mai yayi damuwa mai kawo alheri mai kawar da sharri mai ɗaukakawa mai saukewa idan an ɗaga hannu an roƙe shi mai ba da lafiya mai ɗora cuta mai azurtawa mai talautawa mai ba da mulki mai kuma kwacewa ku koma gare shi ku nema shi ne mai bayarwa duk duniya ba wanda ya isa ba kan ba Allah ba duk wanda ya kama wani ba Allah ba ya yi shirme ya kama kafar wala wannan ita ce aƙidan wannan shine imanin ba roƙon wani ba Allah ba ba roƙon kabari babu ba roƙon itace wallahi ko rana ko wata duk girmansu da matsayinsu wallahi ba su yi sa roƙe su ba ko ɗakin ka'aba ba ita ake roƙa ba mai ɗakin ake roƙa masallacin annabi ba shi ake roƙa ba Allah ubangijin annan Muhammadin ake roƙa da haka in baka san kofar da ake shiga wajen Allah ba to za ka je ta kofar da ba za a karbe ka ba Allah shi ne mai yaye dukkan damuwa Allah shi ne munjil muttaqin mai kubatar da cikinsu kuma Allah tabaraka wa ta'ala shi ya ce mu roƙe shi daga falalarsa ina roƙon Allah ya ƙara mana cikin falalatarsa kuma ya bamu ya bamu ya bamu ya bamu da wurin Allah kuma ba sani ba sabo ‘yan uwana’ ita addu'a da komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan ƙofa ce ta alkhairi ga wanda Allah ya buɗewa duk wanda kaga yana damuwa da addu'a yana roƙon Allah to ka yi masa murna Allah ya buɗe masa ƙofofin alheri Allah ne ya ce ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ku roƙe ni astajib lakum zan amsa muku yace waɗanda suke girman kai ba sa roƙona sai sun shiga cikin jahannama suna wulakantattu to dabtattu sai yadkhuluna jahannama dakhirin fad'u Allah mukhlisina lahu ad-dina Allah ce ku roƙe shi kuna ma tsarkake addini gare shi ko da kafirai ba sa so walau kare al-kafiruna ta yau arne ma fa mana arne zaka je wurinsa sai ya maka ragin kaya sai ya ce kai mun addu'a arne amma arnan nan da ya ce ka masa addu'a cewa ka je ka roƙi kabarin wani ka roƙi rawanin wani ka roƙi matsayin wani ka roƙi Allah tashi da daddare kowa yana bacci lokacin da kake gaya wa Allah iyalinka ma bata sani ba a nan goshinka yana ƙasa gurin da yake da daraja ka sa shi a ƙasa kana gaya wa Allah a ɓoye ya san me ke cikin zuciyarka amma kana ta karantowa kana ta bayani cewa ya Allah ga abin da nake bukata faɗawa Allah ba wai dan bai sani ba a'a faɗar ibada ne ka nuna gajiyawar ka din Allah yana son bawa ya nuna shi gajiyayye ne kayi addu'a kayi addu'a ku yi addu'a ki yi addu'a ku rinka addu'a mana gaya mu kar ku roƙi kowa sai Allah ba ni na faɗa ba annabi rahama ne ya faɗa sako na isar kawai ‘yan uwana musulmi, yawaita yin addu'a abu ne da annabi Muhammadu ya kwadaitar a yawaita ba wai a yi ɗaya ba a yawaita, kuma dukkan manzannin Allah tabaraka wa ta'ala nan suka karkata, suka ce a rinka roƙon Allah, ƙur'ani duk ya nuna mana babu lokaci ne hudu ba ce, da sai mu ta kawo ayoyin da duk annabawan Allah ba wanda bai roƙi Allah ba. Akwai wani wanda yake da wadata zai ce wai bari roƙi Allah ba. kai kana da kuɗin da zaka ce baka roƙi Allah ba kai kana da mulkin da zaka ce kafi karfin ka roƙi Allah kai kana da ilimi kana da wani walittaka kana da wani matsayi da zaka ce kai ba za maka yi addu'a ba kai ka isa in har annabi Muhammadu ya daga hannu ya roƙi Allah ni ba da kai mu da muka fi cancanta mu koma kofar ubangiji mu roƙa mu kwankwasa Allah zai sa abu da ya amsa mana ya addu'a ina maimaita muku ya addu'a ku koyi da annabawa sannan bai kamata ga wani daga cikinmu ba an ya'jila an du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallama ya kauce wa addu'ar da annabi Muhammadu yayi kar ka je ku gama lafiya ba babu wani mai mulkin da zai zo ana masa jiniya ya samu kwanciyar hankali ana bin mu har masallatan mu ana kashe mu ana kona mu me muka yi me muka yi kuma wai me yasa wannan tsiyar sai a wani bangare guda ɗaya a cikin ƙasar nan me yasa yau da coci aka je aka yi wannan abun da duniya sai ta ɗauka amma waɗannan miskinai bayan Allah sati ɗaya ya yi wa a social media an gama yaɗa hotonsu wanda ya mutu ya mutu shikenan yanzu wannan bala'in da muke ciki jama'a har yanzu ba mu farka da muhimmancin mu ya addu'a ba idan waɗannan mutanen sun fi ƙarfin gwamnati sun fi ƙarfin addu'a su ma sun san addu'a babu abin da suke tsoro irin addu'a da amma masifar ni da kai yau an rafkanar da mu mu yi addu'an mu roƙi Allah ma babu muna kira ga gwamnatin tarayya da babban baki da wasali hakkinmu ne hakkinmu ne hakkinmu ne a bukadun waɗannan bayan Allah kuma duk inda ake wannan abun a daina muna ta faɗa ko ba a daina ba amma za mu yi ta faɗa a daina yi a neman mana hakkinmu ya za mu rinka rayuwa ƙasar da kamar babu gwamnati mutane suna sallah a bunka musu wuta a rufe a ɗirka musu bindigogi kuma a ɗebi wasu a tafi da su su ko nan mutane mai aka musu ne wai anya jama'a wannan abin ko ba shiri ba ne ba aikin wasu ake ba kuma kana nan kana zaune sai an ba da kuɗi a ɗauko su su kashe mu su ƙone mu kuma mu kai musu kuɗi mu ba su ina hukuma ina gwamnati wallahi mutane dole da sai kun fita kun nemi hakkin ku yi magana kar ku yi shiru kuma gwamnati ta farka daga baccin da take yi zalincin yayi yawa to amma ina gaya maka kai mai rauni ne ka yi addu'a ba addu'ar kaɗai ba ka yi aikin da idan ka yi addu'ar Allah zai karba ka ji na gaya maka karka je kana ta barna kuma kana addu'a Allah ba zai saurare ka ba wallahi malam wallahi ba ku da idda za ku ce la malja wa la manja illa ilai wallahi ba inda za mu je in ba mu koma ga Allah ba duk ƙarya ce, Allahn dai shi za a komawa. Ina ƙarfi yake, ya ƙarfin su, ko kuma babu su, ko kuma rauni ya shige mu. Mafi ƙaranta a cikin mutanen musu suke sarrafa mu. Musulmi kada rifkanar ta samu manta da roƙon Allah. Malamai ku tunatar da mutane muhimmancin addu'a da roƙon Allah, talakawa ba. suna shigan wayo Allah na shiga uku to kar a bari asarar lafil iri wa lafil nafiri ba sama ba ƙasa ba tsuntsu ba ba tarko addu'ar ma ba za a yi ba kana cikin tafiya wani ya dirke kai ya aika ka lahira baka kinta ba Allah ya yi alkawari in kun roƙe shi zai ba ku idan kuma kuka watsar da shi zai watsar da ku wanda yake nema ya je gurin da ake bayarwa wanda kuma yana ganin ya isa ya wadatu baya bukata to kaje kai ta rayuwarka ba Allah in kaga ka isa ba wanda bai ba ba babu isasshen waye shi waye ne ya isa ya rayu ba Allah waye ku rike Allah ku ta roƙonsa Allah shi yayi alƙawari ya ko mutum ne ma ya ce maka kai zan maka in mai kamala ne yana cika ballantana Allah walillahi almasalul a'la Allah shi yace in ku roƙa zan amsa muku dan uwana inna du'a addu'a shine asasul ubudiyya wa ruhuha gaba ɗaya gaba ɗaya ibadan ma gaba ɗaya addu'a shine tushen ibada gaba ɗaya ran ibada shine addu'a ran ibada duk ibadar da ba addu'a a ciki babu rai matacciya ce addu'a shike nuna cewa bawa ya kankan da kai ya koma ga Allah tabaraka ta'ala ya karye ya gutsure baina yadayillah azza wajal gaban Allah ka nuna a karye kake ka nuna mai rauni ne kana neman taimakon mai abun wallahi wannan bala'in da ke cikin ƙasar nan wallahi wallahi ina gaya muku wallahi akwai bukatar addu'a ku fa roƙi Allah da ku da matanku da ku da 'ya'yanku ku ta istighfari kar fa Allah ya fushi da mu fa mu ta gagare mu babu bala'in da ya wuce a ce ba za ka iya zama a gidanka ba kun san an ɗauko hanyar gidanka wallahi idan baka yi da gaske ba wallahi gidanka sai ya gagare ka zama nawa ne garin su ya gagare su zama nawa ne hanyoyin ku yau suka gagare ku bi naku ne gwamnati na muku hanya amma ba za ku iya bi wasu sun kwace hanyoyi saniya bata isa ta bi ba saniya dabba da ba ta da hankali wallahi ba ta wutitin ba to tunda karfin ku ya kare dabarar ku ta kare yan siyasa ku ba wannan ne a gaban su ba yaya za su daɗa ɗarewa kujeran mulki ita ce yanzu a gaban su shine a gaban su to kuma sai ku rafkana sai ku ruɗe wallahi akwai hisabi ranar kiyama malam wallahi an shiga hakkin wallahi wallahi akwai hisabi akwai lissafi wala duk mutumin da ya daga hannu ya ce an zaɓe shi a zaɓe shi zai yi bai yi ba wallahi ya shiga uku ba kai ba ma tsohuwar da ta haife kama sai ta shiga uku duk wanda ya ce a yi zai yi a zaɓe shi zai yi kuma ya zo bai yi ba kowaye fa kowa nake faɗa daga sama har ƙasa ko monita ka nema a aji a makaranta suka zaɓe ka ba kai ba wallahi sai ka amsa tambaya a dai abubuwa suna nan a fili ko sai na fassara ba su buƙatar jawabi da bayani to amma ni abin da nake guje mana a hudu nan kada mu yi asara goma da ɗari babu tsuntsu babu tarko asalin ne muka bari riƙon Allah muka bari kuma addu'ar muka watsar da ita kowa yana ganin dabararsa ce za ta bashi masu wayo nawa kuke da shi a Najeriya masu zaƙin baki nawa kuke da shi a Najeriya yasa ba za ku gwada janibin Allah ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku roki Allah fad'uhu mukhlisina lahu ad-din alhamdulillah rabbil alamin Allah ya ce ku roƙe shi kuna tsarkake addini gare shi yayi yabi kansa yace shine ubangijin talikai ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan ku roƙi Allah kuna masu kankan da kai kuna masu boyewa Allah baya so masu ta'addanci wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kaji zancan bayan ya ce ku yi addu'a ya ce ku roƙi Allah sai kuma yace wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ku daina barna a bayan ƙasa bayan an gyara ta Allah ya gyara ƙasa Allah ya ce ai adalci Allah ya turo annabawa Allah ya turo manzanni Allah ya halicci bayan Allah ku daina yin barna a bayan ƙasa don Allah muna yi ko ba mai kowa da irin samfurin barna da ta'adin da Allah dole kuma mu kwashi tsiya wala tufsidu fil ard wannan zancen na ubangiji ne wanga zance na Allah ne kar ku yi barna a bayan ƙasa bayan an gyara ƙasa ku roƙi Allah tabaraka wa ta'ala kuna masu tsoro kuna masu tsammani inna rahmatallah in ya ga mota a gaban su ya rage in ya zo ubatakin ya kula doka ce ladabi ne to sai wani ya ce a shi zai je Kano kuma zai bi ta hannun wani zai bi zai ta kwakwarar gudu zai kai labari daga nan ba zai je gari kaza ba zai mutu ko ya kashe wani haka ne abinci da aka ce ka ci akwai ladabin cin abinci ka ci ya bukata koshinka duk wanda ya ci ya ji ya jikin ya gaya masa ya koshi ya ta dirkawa bakin shi baki bai da wani taunawa zai haɗiye kawai zai tauna ya haɗiye insha Allah ta'ala za a ɗauke shi da shi da kwanon da abincin akai su asibiti saboda ya saba ka'idar cin abinci duk wanda ya zo yana gadara shi mai shan ruwa ne ya ce shi ruwa yake ji drum guda sai ya shanye to za a yi ɗayan biyu ko dai ya haƙura da shan drum ɗin nan ko kuma ya shanye drum ɗin ya fashe wannan misali ne nake buga maka da hannunka zai iya tabawa to haka ita ma addu'a in ka bi ka'ida za a karba in ka bi ladabi za a karba idan baka bi ba wanda zai waiwaice ka ba ruwan Allah dan adam ba ke kafa maka doka in baka bi bai banza da kai balanta mahalicin Allah ta'ala mahalicci Allah ta'ala na farko ana so a lura da lokuta masu muhimmanci idan an zo yin addu'a da yanayi da wuri lokaci yanayi da wuri wannan abubuwan guda ku kula da su lokaci akwai lokutan karban addu'a a shari'ar musulunci ta gaya mana bayan mutum ya tashi sallar dare kiyamun laili ƙarshen dare Allah yana karban addu'a wannan lokaci ne mai kyau lokacin aikin haji da umra Allah yana karban addu'a lokacin da ake ruwan sama Allah yana karban addu'a lokacin da mutum yake tafiya Allah yana karban addu'a yana kan abin hawa yana karban Allah yana karban addu'a da yanayi kamar kana cikin sujada ka kai wa mahaifiyarka sadaka sai kai addu'a ba wa masallaci sadaka fi sabilillahi sai kai addu'a ciyar da wani abinci sai kai addu'a bayan wannan shine ana so a dan gabatar da wani aikin alheri kafin ayi addu'a a sujjada Allah yana karɓar addu'a bayan sallar farilla Allah yana karɓar addu'a bayan sallar nafila Allah yana karɓar addu'a idan kai sallar nafila kai addu'a Allah yana karɓa in kai azumin nafila kana shan ruwa Allah yana karɓar addu'a annabi yace ba a juyar da addu'ar da aka yi ta tsakanin buɗe baki shan ruwa lokacin da liman yake hudubar juma'a ya zaman farko dan zaman nan kafin ya tashi Allah yana karban addu'a ranar juma'a duk juma'a bayan la'asar Allah yana karban addu'a a'a bara fa sai ruguba anan yanayi da wurare masu muhimmanci ibnu abbas yace manzo Allah yace idan kun yi su karban addu'a cikin sujada hadisin muslim ana so idan mutum zai addu'a ya yi alwala wannan ladabi ne in mutum ya shirya wa wata addu'a da zai yi alwala ana so mutum ya fuskanci alƙibla inda dama ba dole ba ne ohu biha ya rahmanu ya rahimu ya azizu ya gafuru ya algafaru ya alkarimu ya rahimu ya tawwabu ya almuhaimu ya mai dukiya ya mai bayarwa ya mai hanawa ya mai talautawa ya wanda ya fi ƙarfin kowa ya gaharu mai karya kowa mai ƙarfi ya wahabu mai bayarwa ya fattahu mai buɗawa ya alimu mai ilimi ya ya ya ya ya ka ta kira kana yaban Allah kana masa kirari sai ka jefa addu'a ka idan kun lura da addu'o'in manzon Allah da dogaye da gajeru yana yawa Allah kirari ina so ku lura da wani abu guda jama'a yau fa rafkanan mu ta kai ga yanda za mu roƙi Allah ma ba mu iya ba mun rafkana fa wani an sa shi ya je nemo ya roƙa a kabari wani yake wani wani yake kira in shiga bala'i wani yake kira ba Allah yake kira ba yanzu duk wanda ya je gurin da babu ya roƙa zai samu ha ya za ka bar Allah ka je ka roƙi wani Allah ita kanta addu'an tana da ladabi da ƙa'idoji sannan kuma ka zaɓi wasu addu'o'i masu zafi wanda annabi yake yin su ka haɗa da naka na mata sun sha zuwa suna zubar da ciki saboda mai gida ya ce ko a zubar da ciki ko ya kashe auren ita ku ta duba ubanta ya mutu uwarta ta mutu yatta ma cikin talauci kanwarta ma cikin in ya kore ta ina za ta ba inda za ta haka za ta je a ɗirka mata allura ta ta zubar da jini sai ta shekar da cikin wallahi da yawa yau daga cikin maza akwai masu irin wannan ɗabi'a kisan kai wala taqtulu auladakum khashyata imlaq al'ummar da take wannan ba dole Allah ya ku da kanku ma kuna kashe to ba gashi Allah ya kawo muku kuma wasu su bunka muku wuta a masallaci su kashe ku ba ko su dauke ku ku biya kuɗi ko su harbe ku ba a kashe ka a bawa kare ya ci naman ka a ƙasan nan ake yi su harbe ka su bawa kare ya ci naman ka su jera ku ku bakwai takwas tara goma ashirin talatin su ba da wuƙa su ce kowa yanka ɗan uwansa duk wajen wulaƙancin ana mana shi a Najeriya kuma ana kallo masu mulki suna kallo sarakuna suna kallo malamai suna kallo masu kuɗi suna kallo talaka ya zama banza talaka ya zama bai da komai mutane su kama ka su saka a daji su hada ku ce kowa ya yanka dan uwansa ka ɗauki wuka ka yanka dan uwanka ko a harbe ka wanda baya so a harbe sai yanka dan uwansa bayan ya gama kuma shi ma kuma a kashe shi duk duniya ba inda ake wannan abun ba Najeriya ba duk duniya wallahi muna cikin bala'i ba na maka maganar talauci yunwa ta tinkari mutane masu ƙaramin ƙarfi a cikin musacin bala'i masu hali kuma suna cikin rashin hankali aure idan mutum ya zo in kaga bala'in kuɗin da zai kashe akan auren yarsa guda ɗaya yar shekara sha bakwai ko sha takwas miliyoyin kuɗin da zai shekara ya isa ya ciyar da unguwansu buhunan shinkafa wala bai zai yi ba ɗakin taro na kiɗa da rawa kawai ya isa ya biya layin unguwar a biya in ka zo Najeriya kawai kai fatiya kai kwana ina ta gaya muku ne ku yi addu'a saboda bala'an sun yi yawa ya Allah ka yaye mana halin da muke ciki Allah ka yaye mana bala'in da muke ciki ubangiji